أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ya ku dai mutane ku ne ne mabukata irin zahi zuwa ga Allah kowane hali Allah huwa al-gani shine mawadaci an halbi ga buran halittarsa alhamid ay al-mahmud abin da gobi sun ne cikin aikin sa bihin da su إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز idan ubangiji ya so ya jirku sai ya tafi da ku ya zo da wata sabuwar halitta badalakum wato musanyan ku wa ma zalika ala Allah jami wannan ba bagwaye ne ba mai tsanani ne ga Allah ba ku sauka ne a gurin sa ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تلو مثقلة إلى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير to wala taziru waziratu wato nafsar rai ne waziratu ai as mutum mai laifi wala taziru ai la tare ba ta dauka wuzuran nafsi laifin rai ukura wata wa in tun umus talatu in rai wato wata aka nauyaya wato wata aka nauyaya da bilujir da zurbi tadu wato sai kira ilahin laha wato wato wa in tun umus talatu idan rai mai nauyi wata ke dauke da nauyin zunubi ka kira ilahin liha zuwa ga ɗaukar ta nuhu daga gare shi ta kira a hadan ɗaya ilahan liha zuwa ga ɗaukar sa nuhu daga gare shi liya halila ba da hu don ya ɗauki shashin laifin to layi humal min hushe'un ba za a ɗauki wani abu daga gare shi ba lokanar matsu wato ko da la wato lokanar matsu ko da wanda aka kiran ya zama za kurba ma bushin kusanci ne ai karabatun makusanci ne karabu kamar uba wal ibnu da da wa adam alhamdu rashin daukar nafsi shi kai ne a bangaren nan guda biyu hukunci hukunci ne min Allah daga Allah inna ma zuzur lazina asura rabbuhum kai dai kana gargadi ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su zugai ba a fake ay yahabunahu suna tsoron sa ma ra'uhu ba su gan shi ba da annahu domin su ne almutajimuna masu amfani bil inzari wato da wato gargadin ko a kamu salatu sannan kuma suka tsaya da sallah ai a damu har suka dawo da ita wa man zalaka duk wanda ya tsarkaka ai ta dahara ya tsarkaka min shirki daga shirku wa gairi shi da wani fa inna ma ya tsarkaka kadai dai yana tsarkaka ne da rabbi ga kansa to fa salahu hu gyaran sa ba su ne kai tsantuwa ne bihi da shi wa ila Allah al-masir makoma ta tabbata ga Allah wato fa yujil fa yujil amal sai saka da aiki bil akhirah da gidan lahira idan wato aiki kyakkyawa ne saka aljanna in kuma mummuna ne shi kenan ya kai wato mutum wuta
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا العبور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسلم من في القبور وما يستوي الأعمى والبصير makaho da mai gani ba za su daidai ba shine kafiri da mumini wato kafiri wato shine aka musanta da makaho mai gani kuma mumini wala zulma wala nuru wato da duhu da haske kuma ba su daidai ba zulma din nan al-kufru kafirci kenan nuru kuma al-imani wato imani kenan da imani da kafirci ba su daidai ba wala zillu wala harur wato ai aljannatu wan nar aljanna da wuta kuma ba su daidai ba وما يستوي الأحياء رأيي بأس جلبا ولا الأموات وأتونا مسجد أي المؤمنين والكفار دكاترين وزيادة الله قال الله في ثلاثة أشهر ونقرأ بساكين بساكين إن الله يسمع ما يشاء الله ليك يجيد وانت يسوي هدايته وشريعته وإن يجيد في فيجيبه شيء أمسى مثل الإيمان بإيمان وما أنت بمسلمين كيكم وكذبهم يجيد من في الأمور والفتح في كبر بها أي الكفار كافرين شبههم يا سمى تاسب الموتى المسكوك فيجيبون بل ليس أمسى
إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما أنت بمسيء من في القبور أي إن أنت أي ما أنت kai dai baka zama ba illa nazirun sai mun jirin mai gargadi lahum gare shi inna arsalnaka bil haqqi mun ne wato mun aike ka bil haqqi da gaskiya ai bil huda da shari'a mun aike ka wato da shari'a basiran kana ne albishir ga man ajabu ilayhi wanda ya amsa zuwa gare shi wanda ziran kana mai gargadi ga mallami ilayhi wanda bai amsa zuwa gare shi ba wato wanda ya yadda ya imani to zaka masa albishir da aljanna wanda kuma bai yadda ba bai imani ba to shi kenan za a yi masa gargadi da wuta wayan munin mutum ai babu daga wata al'umma ba wata al'umma illa khaladi hadi zai sai wato wa nadirin mai gargadi ya shuɗe biya a cikin ta ai sai an samu nadirin annabi yanzu da hada yake gargadin da wa in yukazzibuka faqad kazzaba alladhina min qablihim جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير وإن يكذبوك in dai wato ahalin maka da mutanen maka suka sarrafantar da kai to fa karka zama lazina min qablihim hakika wanda suka gabace su su ma sun sarrafantar da manzannin su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wato wato manzannin sun zo musu bil bayyinati da hujjoji al muzatu hujjoji wa bil zuburi da tattafai aikatu bi ibrahim kamar wato takardun annabi ibrahim wa bil kitabi da kuma littafi almunir mai haske huwa taurat shine a taura wal injili da injila to duk sun sare fantar da su sun sare fantar da manzannin sun sare fantar da littattafan to kai ma fasbir kai hakuri kamar sabaru kamar yadda wancan manzannin suka yi hakuri ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير sannan sai na riko in suka kafir sai bisa jibihim da sare fantar wasu ga manzannin su da littattafan su yaya wato tanadi na ya kasance ya tanadi na ya kasance ya yin kadi tanadi na alaihim akan su zil hukumatu da hukuma wani ihlaki da halakawa ai huwa waqi shine abkuwa ne mawqa mawqa hu ma abkarsa ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال سدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود
alam tara shin baka sani bane cewa Allah shine ya saukar da wato ruwa daga sama kuma fa akharajna an samu iltifati anan sai muka fitar shi iltifatin annabi ya bata sai muka fitar da samaratin ƴaƴan itatuwa biyu da shi muktarifan alwanu ha da su saba launin launin sa ka hamar kamar jiyo ka ahbar kamar kore da ja da kuma yar'ani wato da wani wannan wa min aljibal haka nan ma muka samar da duwar wato duwar wasi jududun ai jam'u jidatin ai wato muka samar da wato tsariƙo tsariƙon hanya ya fil jabali a cikin dutse wa gairihi da wani sa wato wato a cikin duwar wadin muka samar da birin farare wa humro da jajaye wa sufun da yar an yar an muktalifin da sassaɓawa alwan haloli nonin da duk shiddati da tsanani wa tsadabu da rauni wa garabibu da kuma wato wa'ansu fanni sudun baƙaƙe arfin alladina alazubin ai suhurun fanni sadidatu sawadi mai tsananin baki yuqalu kathira ana faɗa tilli ana cewa aswadu girbibun wa qalilan kaɗan ne kuma a ce girbibun wato aswadu wato aswadu girbibun yayi wato yawa ومن الناس ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس daga mutane kuma wadda da dabbobi wala al'amu da dabbobin nima mulkhalifun alwanu an na samar da su yaji ubangiji masu sabawa launi launin su kazalika haka nan aika ka istilafin simali kamar sassabawa a simali an yi tafi wannan wal jibal wato dudduwar waki inna ma ya hasan lahani ibadi ulama kadai dai wato mai tsoron Allah daga bayansa sune al ulama malamai بخلاف الجهال سبان جاهلي كفار مكة كما كفروا واتوا مكة إن الله عزيز سند الله مبواي ne bi mulki a cikin mulkin sa laburin ko mai gabara ne lizumu ga zuwa lizumu bi ibadihi ga zulman bayan sa almu'minin da mu'minai إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور sande wa'anda suke karanta kitabun Allah littafin Allah kuma suka tsaye da sallah ai a damu suka dawwama a damu har suka dawwamar da ita kuma suka ciyar daga abin da wato muka arzuta su a koye da bayyane ai zakatan zakka wa gairaha wa zakatan zakka wa gairaha da wannan ta ai yanzu da tijaratan suna tsoron wato ciniki ne wanda zan ta bura ba za ta ɓaci ba ba za ta halaka ba wato cinikin nasu ba zai ɓaci ba to su yi wa fiyan ujurahun ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور su ga wanda suka yi duk wannan aikin wato suka zama suna karanta littafin Allah kuma suka tsaye da sallah kuma suka ciyar da abin da muka rubuta su a muka rubuta su a boye da bayyane kamar zakka da wani zakka kuma suke kaunar tijaratar wato abin da suka aikata din nan ya zama musu wato ciniki ne wato lan ta bura wanda ba za ta lalace ba za ta halaka ba to la yuwaffiyahum ujurahum sanu ubangiji zai saka musu zai cika musu ladan su ai sawaba amalihim ladan ayyukan su almazkurata babbala wanda aka ambata wa yazidahum zai kara musu kuma min fallihi daga fallarsa innahu shi dai ubangiji gafurun mai gafara ne li dhunubihim ga zunubansu shakurun ko mai takawa ne da ta'atihim ga wasu dawo'in su والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله في عباده لخبير بصير wallazi auhayna ilayka wal muka yi wahayi zuwa gare ka mai kitab da kitab shine alqur'ani huwa alhaq wannan shine gaskiya tabbatacce musaddiqan kuma mai gaskata alima bayna yadayhi ga abinda wato yake gaba gare shi taqaddamahu wato wato taqaddamahu abinda ya gabace shi min kudubu daga littattafai inna allaha sanda allah wato wato lakhabiru masanin batini ne bi ibadi da bayan sa basirun kuma masani ne na zahiri da batini ai alimu wani masani ne bil bawatin da abin da yake koye wa zawahir da abin da yake bayyananne ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير sannan sai muka ba da littafin mu shine alqur'ani sai muka ba da littafi shine alqur'ani allazi tsafaina wanda muka zaɓi wato wanda muka zaɓa min ibadina daga bayan mu shine wato kohun ummatu ku shine al'ummatanka al'ummarka wato sai muka ba su wato wannan littafi wato shine alqur'ani eh domin wato su zaɓaɓɓu ne saboda manzon su ma zaɓaɓɓe ne fa minhum a cikin su akwai mai zalunta kansu zalimin nafsi mai zalunta kansa duk takfir da takaita da amal da aiki bihi da shi minhum a cikin su kuma akwai muktasidin mai tsakaitawa ayya amalu bihi yana aiki bihi da alqur'anin aglabal asat mafi wato rin jahan wogatai fa minhum a cikin su kuma akwai sabiqun mai tserewa cikin bil khairat da ayyukan alkhairi yadummu ila al-amal ta'lima yana taro wato wato yana taro wato sanarwa ila al-amal zuwa ga aiki wal irshad da kuma wato shiryawa ila al-amal zuwa ga aiki bi iznillah da iznin Allah ya bi rafi da nufinsa wato wazalika wa ta'alan ka yi rafi mun gidaba wato gadan gadan musu da wannan littafi huwa al-fadl shine fadala al-kabir wanda take mai girma
جنات عدن يدخلونها يهلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير jannatu adnin wato aljanna ce ta zama ai ikamatar aljanna ta zama ya rukulun ha za su shige ta as-salatu fi'lan nan guda uku bil bina'i lil fa'ili wa lil maf'uli khabru jannatin al-mubtada jannatu al-mubtada ne eh yuhallawla kuma jumlar sa khabrun kan shine labari na biyu to jan- aljanna ce ta zama za su shige ta kuma za a yi musu ado fiha a cikin ta min asawira daga shafin wato mun da ya min zahabin na azna zinare wa lulun da luli murassau abin dan dan farawa su zahaba a cikin zinare wato wato wali basu kuma tufar su fiha a cikin aljanna harirun alhariri ne وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن حزن.
إن ربنا لغفور شكور kan suka ce alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata da Allah ga Allah da godiya wanda ya tafiyar da wato bakin ciki ga buran mu jami'a hu baki ɗayansa inna rabbana sanda ubangiji mu laga furu wallahi mai gafara ne da zunubi ga zunubai shukuru kuma mai takawa ne da tsa'ati ga wato tsa'o'i
الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب allazi ahallana shine wanda ya saukar da mu wato daral muqamati gidan zama an kuma iqamatu zama min fallihi daga fallarsa wanda la yamassuna fiha nasabu wanda wata wahala ba ta shafa mu fiha a cikin ta wala wato wala ya masu na biha lugub wala gajiyawa ta shafe mu da jiya a cikin ta ai yawo gajiyawa ne ta abu saboda gaba saboda wahala shi adamin takalifi saboda a can babu wani takalifi biha a cikin ta wani kiru sani wato an mutum na biyu a tabi lil awali mai bi ga na farkon nan littasirihi saboda wato bayyanawa ne bi nabihi da korewarsa
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل kulla kabur كفور wannan na kafaru kaga wanda suka kafirce to lahum naru jahannama wutar jahannama ce ta tabbata gare su la yuqda alaihim ba za wato ai hukuncin wato ai hukunci alaihim gare su bil mautu da mutuwa fa ya mutu balle su mutu yastarihu su huta wala yakaffafu anhum min azabiha ba za a sauƙaƙa musu daga azabar ta ta karfata ainihin ko da kibtawa gani kazalika ai kama jinai nahu kamar yadda muka saka musu haka nan muke saka wa kulla kafurin dukkan mai butulci ai kafirin kafiri bil ya'i wal nuni wato najzi ko ko yajzi wato al maftuhatu ma ma kasr zai kenan yajzi wa nasbu kulla yajzi kulla kafur kenan وهم يسترقون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير wa hum sudai yasrihuna suna kururuwa fiha a cikin sa ai yattagi suna suna neman ceto wato bi shiddatin da tsanani wa awilin da kuka yaquluna suna cewa rabbana ya ubangiji mu akhrijna ka fitar da mu min ha daga cikin wato wuta na amal in muka koma ma aikata salihan aiki na gari gairar da zikun na na amal wani wanda muka kasance muke muka zama muna aikatawa sai yuqalu lahum sai a ce da su awalam anurkum ba muraya kuma ne ma ai wakatan wakati wanda ya tazakaru fihi man tazakara wanda zai wa asuya wa zai wa asuya wa asuya a cikin sa وجاءكم النذير قوم يغرغدي يزو مكو الرسول منزو فما اجبتم بكو امسى مسا با فذوقوا فما للظالمين من نصير kudan dana azaba fama lizalimin din nasirin ba wani wato mai taimako ga azalmai su ne kafirai wanda ya dafa wal azaba anhu zai ije azaba ga baran su إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات sannan الصدور dai Allah masanin abin da yake fake ne a sammai da ƙasa duk ya san abin da yake a fage wanda yake ya faku a sama yake ko a ƙasa yake to duk ubangiji ya san shi shi dai ubangiji masani ne ma da abin da yake cikin wato zukata shine ai abin da yake cikin wato kirji wato shine yake cikin zukata duk abin da yake ciki ubangiji ya san shi fa ilmuhu bi ghairihi sanin sama bi ghairihi da wani wannan aula shi ya fi cancanta bin nazar da duba ila halin nasu zuwa ga halin mutane هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا huwa allazi ja'alakum khalaifa ubangiji shine wanda ya sanya ku mayautil ardi a bayan kasa ai wato jamu khalifatun shi halaifa din nan ai ya khalifu ba'dukum ba'dan shashin ku yana mai wa shashi faman kafara duk wanda ya kafirce muku daga cikin ku to fa alaihi kubruhu wato sakamakon wato bala'in kafircin sa akan sa zai zai kasance wala yazidu kafirina kubruhum wato kafirai kafirai kafircin su baya kara musu komai inda rabbihim a wajen ubangijin su illa makatan sai dai wato azaba domin makatan ai ba a sanar ta gazabu gazabu ai wato fushin Allah ko ai azaba ne ba fushi ne irin wato na halitta ba wala yazidu kafirin kubruhum illa khasara ba abin da zai kara wa kafirai wato kafircin su ba zai kara musu komai ba illa khasara sai tabewa da al'akhirati a lahira قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بل إذ الظالمون بعضهم بعضا لغوا to shi kenan wato wato kulka gaya musu a rayatun ku bayan labari shuraka akum wato wato shuraka akum allazina tad'un tad'una ku bayan labarin wato abokan tarawa nan naku wanda kuke bauta min dunillahi ko ba bayan Allah wato ai gairi ji wani sa humul aslamu sune gumaka allazina za'amtum wa'anda kuka riya azum cewa su shiraka lillahi su abokan tarayya ne lillahi ga Allah ku ku bani labari ai aruni asburuni wato ku bani labari ma za ka laƙu ne suka halitta min al'ad da ƙasa eh akwai wani abin da suka halitta kamar yadda Allah shi ma ya halitta am lahum shirkun ko kuma suna da tarayya ai shirkatun tarayya ma Allah cikin wato tare da Allah fi halki samawati a cikin halittar samman nan ma'ana tare da Allah suka haɗu wato suka wato suka halitta sammai amma sai na hun kitaba ko kuma mun ba su wani littafi eh fahum ala bayyinatin su suna kan wata hujja minhu daga cikin wannan littafin da annan lahum ma'isharakatun wato cewa wato suna da tarayya da ni wato mun faɗa a cikin wannan littafin la sai an zalika babu wani abu zalika daga wannan duk ba ai ba balin ya idu zalimu na ba'duhum ba'dan illa gurura bali dai wato ba komai a zalimai suke wato shafin su alƙawari ga shafi ba su ne kafirai wato shafin su ba komai ke shafin ɗaya shafin wato alƙawari ba illa gururan sai dai rudi batilan wanda yake batili duk ƙaunihim da faɗin su cewa al'asnamu gumaka ta su za ta yi ceto lahum gare su إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا sande ubangiji inda Allah sande Allah yumsiku samawati shine yake rike sammai wal ard da kasai an tazula kar su gushe eh kar su gushe ayyama uhuma shine yake hana su min zawal da gushewa wato daga inda suke din nan wato ubangiji shine da kudurarsa yake tsayar da su a nan inda suke wala in zalata wallahi idan suka bushe ina ai in amsaka huma ai ma amsaka huma min ahadin ba wani daya ayyin su kuma da zai rike su min ba ji wato bayan sa ai su wani ubangiji eh shine kadai yake da wannan iko ba wani wanda yake da iko da zai rike sama ko kar ta fado ko kar ta gushe daga inda yake sai ubangiji shi kadai eh innahu kana halima ubangiji ne hakuri ne gafura mai gafara fi ta asiri iqabul kufari shin jinkirta wato ukuba kafirai saboda suna janyo duk abin da za a yi na ukuba wato suna yin abubuwan da za a iya yin su amma saboda hakurin ubangiji wato yana saurara musu har dai a je a hada tashin alkiyama kuma sannan sai a saukan musu da hukunci وأقسموا بالله جاد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا ya gani wato wato su kafirai an ka duba ayoyi na can baya za ka ga wani yana cewa ma wai a yanko sama a yanko sama ta faɗo ko ko kuma a ce a sako masa da mala'ika da zai gaskata manzo duk wannan banda ubangiji mai hakuri ne tun da ba ya halakar ma da al'umma ba wa aksamu ai kafiran baka sun rantse billahi da Allah jihad imanihi matakar rantsuwar su ai ga ta ijtihadi matakar kokarin su jiya a cikin rantsuwa cewa la in ja'ahum nadhirun wallahi dan wato ne gargadi ya zo musu ai rasulun manzo la yakunanna wallahi za su kasance a hada mafi shiryuwa min ihdal umami daga wato ɗayan al'ummatai da suka gabata ai al-yahud wa nasara yahud da nasara wa wato wa gairun da wani su ayi wahidatin ma'ana kowace ɗaya daga cikin su limara awud saboda abin da suka gani min takzibi ba min takzibi ba azihim ba'dan na daga ƙaryatan wasu shafin su ga shafi iz qalat al yahudu yayin yahuda suka ce laysa sun nasara ala shay'in nasara ba zama bisa komai ba wa qalat al nasara ita ma nasara suka ce laysa al yahudu ala shay'in to fa lamma ja'ahum nadhiru yayin da mai gargaɗi ya zo musu shine muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ma zadahum zuwansa bai kara musu komai ba illa nufuran sai ta ba'udan nisa an guda ga buran shari'a استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا to sun yi haka ne istighbaran dan girman kai bil ardi a cikin kasa al imani gabaran imani wa makra da kuma wato makirci na al'amal aiki a sayi wanda yake muna mina shirki daga shirku wa gairihi da wannan sa to wallahi ul makru sayi makirci na wato muni ba zai kewaye ba ba zai kewaye ba illa bi ahli jidda mazuwansa wa huwa al makir shine mai yin makircin wasu makar sifanta makircin nan duk sayi da mummuna ai ai asalin asali ne wa idza fatu raba shi ilaihi zuwa gare shi eh wato kila aka ce istimalun akhar wani istimali ne ya kudura fihi mudafun an kaddara mudafu a cikin sa wato wato wato hazran min al-idafati ila sifati domin wato a tsautu ga buran wato yin idafa zuwa ga sifa to shi yasa duk wannan ya faru fa hal yanzuruna illa sunnatul awwalina ba komai wato suke saurare ba sai dai sunnan mutanen farko ai sunnatul lahi sunnan Allah bihi wa cikin su min ta'zibihim da daga azabtar da su bi takzibihim da tarefanta wasu da rasulun manzannin su falan tajida li sunnatul lahi tabdila ba za ka sun ba za ka samu musanya ba ga sunnan Allah wala su yi sunnatu lahi ta'awuna ba za ka samu juyawa ba ga sunna ga sunnan Allah ai la yubdalu bil azab ghayruhu ba a musanya wani wato ba a musanya azaba da wani ba wani wani azaba ba za a musanya shi da azaba ba wala yahulu ila ghayri kuma ba za a juyar da azabar ila ghayri mustahiqi zuwa wani wanda wato bai cancanci ai masa azabar ba wanda bai cancanci azabar ba ba za a juyar da azaba a kai ta kansa ba أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
أولم يسيروا شمتي تفيا بني في الأرض أشكين كسا fayanzuru balle su duba daga kaifa kana aqibatul ladina min qablin ya karshen wanda suka gabace su ya kasance wa kanu ajalla su wanda suka gabace su nan sun kasance mafi karfi minhu da gare su wato mafi tsananin kuwatan karfi wato sun fi su wato tsananin karfi fa ahlakahumullahu Allah sai halakar da su bi takzibihim rusulahum saboda sarrafantar wasu ga manzannin su wa ma kana Allahu bi yujizuhu min shay ba wani abu da wato da zai tsere ubangiji ya gajiyar da shi ai ba wani abu da zubu da zai tsere masa to waya futu ya tsere masa fi samawati a cikin samai wala bil ardi wala a cikin kasai innahu sanda ubangiji kana aliman ya tabbata masani ne bil ashiya'i da abubuwa wato kulle ha baki ɗayanta kadiran mai iko ne kuma alaiha akanta ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يواخذ الله الناس da Allah zai riki mutane da abin da suka aikata nan daga sabo to da bai bar wato koda wato halitta ko wata iri ma da bai bata ala zahiriha a bayan ƙasa ba ai ba zai ba ko da min da ba wato wata halitta ai na wata halitta ta dubu da suke dindike alaiha a kanta walakin asuhu sai dai ubangiji yana jinkirta musu ne zuwa ga ajali abin ambato shine ranar alkiyama to idan ajalin nasu ya zo dan dai Allah wato masani ne wato ya tabbata masani ne bayi bi ibadi da bayansa zai saka musu ala amalihim bisa ayyukansu bi isabatul mu'minin saka mu'mini wa iqabil kafirin wato da yin hukuma ga kafirai bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim to wannan surat yasin ce za mu shiga surar yasin yasin tana da keɓance keɓance masu yawa eh tana da falaloli da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku karanta yasin alama ta kun bisa matattunku hajjali ya faɗa daga hadisin ummu dardai daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace ba wani matacce yuqra alaihi yasin za a karanta masa yasin sai Allah ya sauƙaƙa gare shi an karɓo a cikin musnadin darami daga abi hurairata kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta yasin a dare yana neman zatin Allah to Allah zai masa gafara a wannan dare wato Abu Nu'aym ne fitar da shi al-Hadith muhaddisin hadisi Tirmidhi ya rawaito daga Anas kala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kalban wato kowane abu yana da zuciya zuciyar Qur'ani ya sai duk wanda ya karanta ya ce to Allah zai rubuta masa wato da wannan yasin din kwaya daya ya cewa ya karanta alkurani so goma an karɓo daga rana Aisha Allah ya dada ita cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya ce akwai wata sura a cikin alkurani liqariha tana ceto ga wanda yake karanta ta kuma tana neman gafara ga mai jinta ala ka sani wa hiya suratu yasin yace sura yasin ana kiran sura yasin a cikin at-taura al-mu'immatu aka ce ya manzon Allah me ce je mu'immatu qala manzon Allah sai yace ta ummu sahibaha tana gane sahibaha ma abucinta bi khairin duniya da alkhairin duniya a hawalar ahirar tana ije masa abubuwan tsoron lahira addabi'atu ana kiranta addabi'atu aidan wal daqabiyatu kila aka ce ya rasulullah ya manzo Allah yaya haka yake kala sai yace kullu su'in tana ije ma abucin karanta ta dukkan wani abu mummuna kuma tana biya masa dukkan bukata wa fi hadisi darani an karbo daga hadisin darani an shahari bin haushabin daga shahari bin haushabin kala yace kala bin abbas abdullahi bin abbas yace wanda duk ya karanta ya ce yayin da ya waye gari yusra yau yihi za a ba shi wato saukin rayuwar wannan yinin nasa haddasa ya je yamma wanda duk ya karanta yasin a farkon darensa to za a ba shi sauƙin wannan dare na fata jiya har da ya wayi gari da haku ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas kare yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan dai yan aljanna za a daga musu Qur'ani ba za su karanta wani abu a cikin sa ba su ya dahe sai surat dahe da surat yasin an karɓo daga abin jafarin ƙara ya ce kalbihi kaswatan wanda ya samu wato bushewa a zuciyarsa to ya karanta suratu yasin a cikin daro wato ƙwara nufi je ƙwarya ya rubuta ta da zafaran sannan ya wanke ya sha zai samu tosin zuciya sa'adabi ya faɗa ko yaro ne wanda yake kiriniya ko yaro wanda yake taurin kai ko yake daba su a yi masa wannan sa'alabi sa'alabi ma ya faɗa daga abi hurairata cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda duk ya karanta surar yasin lailatul juma'a a daren juma'a to zai waye gari Allah ya masa gafara an karɓo daga Anas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wanda duk ya shiga makabarta ya karanta surar da ya ce za a sauƙaƙa azaba an ahliha ga duk wanda yake cikin wannan magabatar zalika yau a wannan yini bi adadin man biha hasanatin kuma kyakkyawan wato lada zai kasance gare shi bi adadin man biha da adadin duk wanda yake cikin wannan makabartar za a bashi lada ya haya bin abi kasirin ya faɗa yace balagani yace labari ya rike ni cewa wanda duk ya karanta surat yasin da daddare ba zai gushe ba yana cikin farin ciki hatta ya zuwa har da wayi gari wanda duk ya karanta ta yayin da ya wayi gari wato ba zai gushe ba yana cikin farin ciki har da ya yambatu jihaza wato me man jarraba ha wanda ya jarraba ta ne ya bani labari jihaza da wannan sanadi ne sanadi ya faɗo shi ne ya faɗo wannan da ibn da ibn da ibn adiyata ibn adiyata yace sujubatu wato jarrabawa tana gaskata wannan an jarraba ma'ana an ga yayi hakan alhamdulillah ya zo cewa duk wanda ya karanta surat yasin wato yana da abubuwa guda goma in ya karanta yasin Allah zai masa abu guda goma wato idan ne jin yunwa ya karanta surat yasin to zai koshi amma fa imani ake so idan wato wanda yake wato wanda matsi da shi ya karanta ta to Allah zai samu masa tufa inda yana da ba da tufa yana karanta yasin Allah zai ba shi tufa idan matafi ya karanta ta Allah zai taimake shi bisa tafiyar nan tasa har dai ya dawo idan mara lafiya ya karanta ta Allah zai ba shi lafiya daga wannan cutar tasa idan wato gwauro ya karanta ta to Allah zai ba su iko ya yi aure idan wato ɗaurarre ya karanta ta Allah zai yaye masa zai fito daga kurkukun nasa idan mai cin mai jin kishirwa ya karanta ta Allah zai ba su koshi wato takaitawa ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lasin lima qur'at lahu yasin tana amfani ga duk abin da aka karanta ta domin sa duk abin da aka karanta dan yasin to za ta za ta maganin wannan abu duk wato duk wanda ya karanta sunan yasin da niyya bisa kowane abu Allah zai ba shi wato muradinsa alhamdulillah ya yi a nan kasuwa zafaran gashi nan akwai zafaran sosai ai shi zafaran ma yana da kyau ma mutane su rika ajiye shi a gida inda aka ajiye shi tsaka ba ta shiga ko a kwalaba aka samu aka ajiye zai kore ta ko mu kwana a nan tunda an tashi da ruwa ko mun rage ne ko gobe sai mu tashi a sun din kuma duk wata fa'ida da aka faɗa yan wafa an yi izini ba sai an kuma nema ba duk wanda an ji fa'ida ya kokari a yi wannan yasin da ake faɗa a rubuta ta a daro ko a kwanan wanka duk yaran mu rika yi musu saboda yanzu lokacin ne da ake ake ake jan hankalin yara eh mu rika rubuta musu akan Allah ya shirye su ba ba kar a kosa kar a gaji idan an yi wannan satin wani satin a kuma yi ai tayi har sai an ga biyan bukata dan Allah yana son naci eh duk ne yaro ya tsaya ya ga cewa ya ba wa yaron sa wato irin wayannan abubuwa dan ya samu shiriwa eh shiriya ta Allah ce eh amma sai mutum shi ma ya tsaya eh mutum ya tsaya duk irin wayannan abubuwan ya rika yi sai mu kawo na karatun nan Allah ya saka musu da alkhairi da yan kwamiti da masu ɗaukar nauyin sa shi a gidajen rediyo da ɗan majalisar tarayya ɗan biran da irin su chairman na municipal da suka ɗau nauyi ake sa karatun a rediyo su ma Allah ya saka musu da ɗan kwamiti su ma Allah ya saka musu da ƙasa wani wani wasu insha Allah ya kuma sa Allah ya sa adalci cikin sallah ta mallai ba su lafiya amin Allah ya yi rantar tsarin mai jan mai Allah ga ara wasu amin makaranta wa Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu da wani din da musulmi suke a duniya Allah ya ce mu sai sa amin su an zalimi Allah ya mana maganin tsarin ma Allah shirye su Allah ya shirye su kuma ne zo don Allah ya masa ba amin da ko ne mu addu'a Allah ya masa ba sabon da wanda sanin ne Allah mana ba ba amin kuma Allah mana ba ba fatiha salatul fatiha fatiha da salatul fatihi
Thank you.
fatiha